rahmatullahi wa barakatuh yawa musulmi kan mamance yau muna daren lahadi hijiran maza wata na rajab na da kwana 25 hijiran maza sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun karanci abinda malam ya ce da ruwaya ta imamu muslim daga hadisin jabir manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mallaki yallaha la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna wa mallaki yahu yushrik bihi shay'an dakhala nara bayanin wannan hadisi ya gabata da mas'alolin da malam ya ambata za mu tashi insha Allah akan babi na hudu kala babu addu'a ila shahadati Allah ilaha illallah babi wanda yake karantar da mu cewa kira ya zuwa shaidawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah قال المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة walmau'izatul hasana malaike cewa bayan wanda ya wallah littafin wannan kitabu tauhid wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya yi bayanin kan tauhidi da falalar tauhidi da abin da ya zamanto wajibi ne a ji tsoron shi na shirka kishiyar tauhidi sai ya faɗa kas da wannan tarjama ko take da ya yi a kan wannan babi cewa bai kamata ba ga wanda ya san wannan liman arafa zalika ga wanda ya san wannan an yaktasir ala nafsi ya takaita kawai a karan kanshi ya san menene tauhidi ya san falalar shi ya san hadarin kishiyar tauhidi to bai dace ba ya tsaya akan haka nan kawai ya tsaye da ilimin wannan da aiki a karan kanshi bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikma wal maw'izati al hasana bal abin da yake wajibi a kanshi shine ya kira zuwa ga Allah madaukaki da hikma kuma da kikkiawan wa'azi ba da zage-zage ba a ce ba kuma ba kira ba zai ya zuwa kanshi a girmama shi zai kira ne ya zuwa ga Allah madaukaki haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kul hadhihi sabili ad'u ala Allah ila Allah kinan ba zuwa karan kanshi ba saboda kai ya kira mutane saboda a bashi matsayi ko a girmama shi ko a bashi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama ko abin da ya kamata a'a zai kira ne ya zuwa ga Allah madaukaki kuma tare da hikima da ilimi da inda ya kamata a ajiye ilimin wannan da kyakkyawan wa'azi wanda ya kumshi lallashi da kwaɗai taswa in kuma ta kama hallo da tsoron taswa kama huwa sabilul mursalin kama yadda ya zamanto tafarki ne na manzanni wa atba'ihim da wanda suka biyo su baya kama qala al-hasan al-basri rahimahullah imam al-hasan al-basri yake cewa lamma tala hadhihi al-aya lokacin da ya karanta wannan aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wane ne wanda yayi kyakkyawan magana ko kace ai ba wanda yayi wani kyakkyawan magana kamar da game da wanda ya kira ya zuwa ga Allah madaukaki kuma ya aiki nagari na kwarai wanda ya dacewa ta farkin mazala sallallahu alaihi wasallam wa qala innani minal muslimin yace ni kuma ina daga musulmi nan ba wanda ya yi shi kyakkyawan magana wa qala hadha habibullah Imam al-Basri cikin wannan tafsirin aya ya ce ai wannan shine masoyin Allah hadha waliyullah wanda ya faɗi wannan magana kuma ya aiki da abin da ta ƙumsa waliyi ne na Allah ko da dai mutane ba su san shi waliyi ba ne hadha safwatullahi wannan sune zababbu na Allah madaukaki hadha khiratullah sune dai zababbu safwa abinda za a raurayo a raurayo daga cikin mutane kuma khiyara wanda suka hisu alkhair hadha ahabbu ahli al-ard ila Allah wa'annan sune ko wannan shine mafi soyuwa ga Allah ga mutanen duniya wanda suke doron kasa ajaba Allah fi da'wati Allah madaukaki ya karbi addu'ar shi wa da'an nasa ila ma ajaba Allah fi kuma ya kira mutane zuwa ga abin da Allah maɗaukaki ya karɓa a cikin shi min da'awatihi daga roƙon nan kiran wannan nashi wa amila salihan kuma yayi aiki nagari na ƙwari na ƙwarai fi ijabatihi a karɓawa wannan wa qala innani minal muslimin yace kuma ni ina daga cikin musulmi hadha khalifatullah ce wannan shine khalifa Allah maɗaukaki malam ya yi tali kala zakarar imad bin kathir fi tafsiri muhammad bin imad bin kathir a cikin tafsirin shi ya ambata min surati fussilat an abdurrazak daga surati fussilat daga abdurrazak an ma'amar an al-hasan al-basri rahimahullah daga ma'amar daga hasan al-basri wa ya'ni al-hasan bidhalik anna sidqa في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك cewa san Allah annas sidqa gaskiya a cikin san Allah gaskiya a cikin bauta Allah madaukaki gaskiya a mai a cikin yi mishi da'a na tilastar da kuma babu makawaye kira zuwa ga wannan mun gane ko kana duk wanda yayi gaskiya a cewa kira yake zuwa ga Allah iya san Allah iya bautawa Allah da gaskiya iyawa Allah madaukaki da'a da gaskiya to wannan ya tilastar da sai ya kira wani shi zuwa ga wannan abin da yake kira wal jihad da jihad fihi yadda na ya jajirce ya zuba bakin kokari akan ganin cewa wannan abu ya tabbata ko da daidai zai fita li'anna man ahabba kullama ahabbahu Allah وكل من أحب الله وكره وكرهه كل ما كره ومن كره وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله domin dukkan wanda la'anna kullu man ahabba kullu ma ahabbahu Allah domin duk wanda ya so dukkan abin da Allah madaukaki ya so shi wa kullu man ahabba Allah kuma da dukkan wanda Allah ya so shi wa kariha kuma yake kulla man karihahu yake abinda Allah madaukaki yake shi wa man karihahu da wanda yake abinda Allah madaukaki yake shi wa habba an yakuna nas kulluhum ma'a kuma yaso mutane gaba ɗaya su kasance tare da shi fi hubbillahi a cikin san Allah madaukaki wannan abinda Imam al-Hasan al-Basri yayi bayani a cikin wannan aya قال المصنف رحمه الله وقوله وقوله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah madaukaki da ya ce kul hadhihi sabil manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ka ce hazihi sabili wannan shine tafarki na na kiraye zuwa tauhidi a bautawa Allah maɗaukaki kadai a mai ɗa'a ba tare da an gama bautau Allah da wani ba wannan kuma shine tafarki na ad'u ila Allah wanda nake kiraye zuwa ga Allah ala basira akan basira akan ilimi da sanin inda ya kamata a ajiye wannan ilimi. Ana wa manitta ba'ani da ni da wa'anda suka bi ni akan wannan tafarki. da matar daga sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya imani har zuwa tashin kiyama wa subhanallah tsarki Allah ya tsarkaka daga dukkan tawaya a jingina mai bauta tare da shi da wani ko a hada bautar shi da wani wama ana minal mushrikin ni kuma ban kasance ba daga wanda suke hada bauta Allah da wani Allah قال أبو جعفر بن جرير محمد بن جرير يكتوى يقول تعالى ذكره لنبيه ألا مدوككي نافدي واندا أنبتن شيء جرمما يكي غايوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كتي يا محمد يا كي محمد هذه الدعوة وانا كرا التي أدعو إليها وانا نكي كرا يزوى غريتا wattariqatul lati ana alaiha da hanyar ko tafarkin da nake kan shi min ad-du'a ila tauhid na kiraye zuwa ga tauhidin Allah wa ikhlasul ibadati la da tsabtatar da yin ibada domin shi dunal aliha wal awthan kuma bayan wasu alloli da gumaka wantihai ila ta'atihi da kai gacci ya zuwa mai da'a wa tarki ma'asiyatihi da barin saban shi sabili to wannan shine tafarki na wa tariqati hanyata ce wa da'wati kuma kirana ne ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ta'ala wahdahu wanda ya zamanto shi kadai ne la sharika la baya da abokin tarayya ala basira akan basira bidhalika da wannan wa yaqini ilmin minni bi da yaqini da ilimi wanda ya zamanto daga gare ni zuwa ga bihi wanda nake da shi akan wannan da'awa ana da ni yad'u ilayhi ala basiratin aidan wa man ittaba'ani da wanda suka biyo ni wanda ya bi ni wa saddaqani ya gaskatar da ni wa amana bi yayi imani da ni shi ma wannan inda da gaske ne to shine tafarkin shi wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki ko kuma ka ce Allah ya tsarkaka daga dukkan tawaya wanda za a jingina bautar wani ya zuwa ga Allah. Ya lahu ta'ala zikiru, Allah maɗaukaki wanda ambatan shi ya girmama na ce mashi. Wa ƙul tanzihan lillah ka ce kana faɗi tsabtatar da ko tsarkakar da Allah maɗaukaki wa ta'azimallah da girmama shi. min an yakuna lahu sharik zamanto iya da wani abokin tarayya fi mulkihi a cikin mulkin shi aw ma'budin siwa ko kuma wani abun bauta kuma bayan shi fi sultanihi a cikin mulkin shi ko ikon shi wa wama ana minal mushrikin ni kuma ban kasance ba daga cikin mushrikai masu hada Allah bauta Allah da wani Allah ya kulu na cewa wa ana bari'un ni na kubuta min ahli shirk daga ma'abuta shirka bihi da Allah maɗaukaki lastu minhum wala hum minni ni ban kasance daga cikinsu ba su ma ba su kasance ba daga gare ni daga nan ƙarshen tafsirin Muhammad bin Jarir tabari ya faɗi Abu Ja'far wa qala fi sharh al-manazil yake cewa a cikin sharh al-manazil yuridu an tasila bi bistidlalika ila a'la darajatil ilm yana nihin ka kai da wannan kafa hujjaka ya zuwa mafi ɗaukakar daraja ta ilimi wahiyar basira ita ce basira allati takunu nisbatul ma'lumi fiha wadda take kasancewa gwalgwadon abin da aka sani a cikinta ilal qalbi ya zuwa zuciya ka nisbatul مرثي إلى البصر مرئي إلى البصر كما علاقة da take ganin abin da zaka kalla da ido mun gane ko to ya zamanto alaƙar basira da abin da kake na ilimi ya zamanto wannan kama abin da zaka tsinkaya ne tsakanin shi da da idanka wa hadhihi hiya al-hissiyyah allati ikhtassa biha as-sahaba wannan na daga cikin tabi'a abinda sahabbai suka keɓanta da shi an sa'irin umam al'umma daga sauran al'umma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wa hiya a'la darajatil ilm wannan kuma shine mafi daukaka daraja ta ilimi basira qala ta'ala Allah madaukaki na cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ai ana wa atba'i ni da ni da wa'anda suka bi ni ala basira akan basira wakila wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni atfun alal marfu' kamar an raba shi ne da abin da aka rafa'anta fi adu'u da nake kira ai adu'u ilallahi ala basira ina kira zuwa ga Allah ne da basira wa man ittaba'ani kadhalika yad'u ilallahi ala basira haka wanda ya bi ni ma shi ma yake kira akan basiri zuwa ga Allah da akan basira na'am wa ala wa ala alqawlaini dukkan magana guda biyu akan maganonin nan guda biyu fal aya tadullu ala anna atba'uhu hum ahlul basair da'ina ila Allah ta'ala kowace ma'ana da muka dauka cikin wannan ma'ana biyu na nuni akan cewa mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wa'anda suke ma'abuta basair basira wadda suke kiraye zuwa ga Allah madaukaki wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi al-haqiqa wanda bassa daga cikinsu to kuma bassa daga cikin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakikance wal muwafaqa da dacewa da abin da yaso wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi wad da'wa duk da cewa an samu mabiya wanda suna dangana kansu ne kuma suna kirari da haka nan amma a hakika in an duba za a gaba haka nan bane قال المصنف مصنف رحمه الله ta'ala wa fihi masail malam yake cewa akwai mas'aloli a cikin wannan babi min hana daga cikin mas'alolin ke da akwai at-tanbihu 'ala al-ikhlas akwai fadakaswa da tunatarwa akan yi dan Allah madaukaki akan tsabtatar da bauta ga Allah madaukaki li'anna kathiran minan nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi domin daiwa daga cikin mutane idan ya kira ya zuwa gaskiya za ka ga iya kira ne hallau ya zuwa karan kanshi da sunan ya shahara a ce bayi abu kaza sai wani ya fankama kanshi wannan kuma ya kore mene yi don Allah ya kore ikhlas wa minha annal basirata min al fara'id cewa basiran nan tsororuwar daraja ta ilimi da inda ya kamata a sanya shi na daga cikin abin da ya zamanto farilla ne tun ya yi ƙoƙari ya ganin cewa idan zai kira ya kira da basira kai wannan matsayi wa minha anna min dala'il husn at-tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala an anil mushabbah anil masabbati ko kuma anil mashabbah zai yi dacewa akwai nuni cewa kyakkyawan tauhidi kyawan tauhidi annahu tanzihul lillahi sarkakar da Allah madaukaki ne ne anal mushabbahati bisa kaman taswa domin ka ce musabba zagi shi kuma nan iya kokarin tashbihi ne kamantar da wani a tsarkakar da Allah madaukaki game da a kamantar da shi da kowane ne a cikin allantakar shi a cikin rububiyar shi a cikin asma'in shi a cikin sifatin shi wa minha anna min qubhi shirki kaunuhu musabbatun lillah akwai kuma cewa na daga munin shirka kasancewar shi baci ne ga Allah batanci ne ga Allah madaukaki wanda ya shirka to yayi batanci game da Allah madaukaki ومنها إبعاد المسلم عن المشركين akwai korar da nisatar da musulmi game da mushrikai la yasiru minhum kai ya tahi da su afsa tafarkin su walau lam yushrik ko da dai bai shirka ba to kai zamanto iya tare da su قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم وان رحمه الله تكار تبتا غريشنا cewa fi ma'ana qaulihi ta'ala cikin ma'anar fada Allah madaukaki da yace ad'u ila sabi ala ad'u ila sabi- ud- ud'u kin- ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana qala ay ذك- ذكر سبحانه مراتب الدعوة na Allah madaukaki da yace ka kira ya zuwa tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi sai yace ana nihin Allah na tunatar da martabobi Allah ya ambaci martabobi ko matakai na kira ya zuwa ga Allah madaukaki waja'alaha thalathata aqsamin sai sanya ta kashi guda uku bi hasbi halil mad'u gwalgwadon halin wanda ake kira. Mun gane ko? Fa'innahu imma an ya kuna taliban lilhaq muhibballah wanda za ka kira ya zuwa ga Allah, ko dai ya mu- kasance mutum ne wanda yake neman gaskiya kuma iya son gaskiya. Mu'asiran lahu wanda yake tasirantuwa da shi, ala gairihi abu sawunin shi, idan arafahu idan ya san gaskiya to zai tasirantu da wannan gaskiya ya bi fa hadha yud'a bil hikma wannan ana kiran shi ne ana jawo shi ne da hikma wala yahtaju ila mu'izatin baya bukatuwa da amai wa'azi da narkon azaba da kaza da kaza da mun gane ko ila mu'izatin wajad wajidan baya bukatuwa ai tajayya da shi shi da man gaskiya yake nema kuma iya santa ya same ta yanayin zumine ne salon yadda za a kira shi dai ake so a yi wa imma an ya kuna mushtagilan bi diddil haq ko kuma mutum ne wanda ya shagaltu da abin da ya zamanto kishiyar gaskiya bai ya san gaskiya lakin law arafahu atharahu wa- wa- wattaba'ahu sai dai idan ya san gaskiya kuma sai ya fifita ta da farko dai shi dai ba manufar shi gaskiya ba amma aka ja aka ja ya ga kai wannan gaskiya ce sai ya saddo ya bi fa hadha yahtaju ila al-mau'iza to irin wannan mutane suna buƙatuwa da a musu wa'azi ila al-mau'iza bitarghibi wat-tarhib ta kwadaitar da su da abin da zai sanya su aljanna dan kai kaza kai kaza wa Allah ya ma alƙawarin shiga aljanna ga dadin ta ga kaza da kaza da kaza watarhibu da tsoratarsuwa idan kai abu kaza abinda Allah bai yarda ba to faga sakamakon ka kaza da kaza da kaza da kaza wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan ko kuma dai ya kasance mutum ne mai taurin kai mu'aridan wanda yake cin karo da gaskiya bayya santa ko alama fa hadha yujadal to wannan sai ayi jidali da shi kawo hujja ka ce abu kaza ya to ai ga kaza ga kaza ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce yujadal billati hi ahsan shi ma kuma da mene da kyakkyawan magana da zaki domin duk mutumin da kake nema ya shiryu bakka zo mashi kai gatsar gatsar da zage zage da da tsinuwa da abin da ya kamata domin duk tantagariyar kafircin fir'auna mai Allah ya cewa Musa alaihi salam da shi da Harun idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina ko bai ce ba kaje duk fir'au shi wace ai ana rabbukumul a'la ni ne ho ubangijinku babba kada karshe ma yace kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban ma san wani Allah ba kuma bayan da na ce babba to kwata kwata ma babu wani amma duk da haka Allah madaukake ya ce a Musa alaihissalam da Harun alaihissalam ku je ku ce mishi magana tafsassa domin la Allah ko ya tuna ya wa'astu to haka ya kamata ga wanda yake kira zuwa ga Allah madaukake fa hadha yujadal yujadalu billati hi asab fa in raja'a in ya komo ya kan gaskiya wa illa in tuqila ma'ahu ila aljidal sai a cira ta zuwa jidali da shi in amkana in yayu intaha kalamu wa qala aidan rahimahullahu ta'ala haka wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa wal farqu baina muhibbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbi riyasa bambanci tsakanin mutumin da yake son amana da kira ya zuwa ga Allah madaukaki da wanda yake son shugabanci huwa alfarqu baina ta'zimi amrillah wa nusihla shine bambancin da za a samu tsakanin su na girmama al'ab- umarnin Allah maɗaukaki kuma da yi dan shi da nasiha dan Allah wa ta'zimun nafs ko da girmama rai karan kan mutum wa sa'ifi hazziha da bin rabanta inda za ta samu babban rabo inda za a samu kuɗi da matsayi a ne za a san bambancin wannan mai san Allah ne mai kira ne zuwa ga Allah ko kuma wancan mai neman kira ne zuwa karan kanshi game da abin duniya wanda ya zama to mai karewa qala fa inna nasiha lillahi almuhibbu la domin wanda yake nasiha domin Allah mai san Allah yuhibbu an yuta'a rabbu iya san abu ubangijin shi ne sau da kawa wala yu'sa kada a saba mishi wa an takuna kalimatuhu hiya al-ulya ta kasance kalma Allah ita ce madaukakiya umarnin Allah shahadatu Allah ilaha illallah ta kasance ita ce madaukakiya an yakuna dinu kulluhu lillah ta kasance addini gaba ɗayan shi na Allah ne madaukaki ba wani wanda za a kira da suna addini sai Allah wa an yakuna al-ibadu mumathilina mutamathilina awamiri ya zamanto bayan Allah suna bin umarnin Allah maɗaukaki suna kwatamtuwa da shi nawahi wa nawahihi da abeban da ya hana. Mujtanibina nawahihi ya zamanto sun kasance masu nisa da abin da Allah maɗaukaki ya hana. Fakan nasaha Allahu fi ubudiyati ya yi nasiha game da Allah a cikin bautar shi wa nasaha khalqahu fi da'watillah nasaha Allahu fi ubudiyati Allah yayi nasiha yayi galgadi game da bauta mishi a cikin bautar shi haka yayi galgadi ga bayan shi halittar shi fi da'wati ila Allah zuwa kira zuwa ga Allah madaukaki fa huwa yuhibbul imama fi din shi iya son shugabanci ne a cikin addini bal yas'alu rabbahu an yaj'alahu lil muttaqin imaman bal iya roƙon Allah maɗaukaki ya sanya shi na daga cikin masu tsoron Allah, shugabanni jagorori masu tsoron Allah, yuktada bihi almuktadun wanda mai neman bi zai yi koyami da su, kama kama iktada huwa bil muttaqin kamar yadda shi ma ya koyami da wanda suka zamanto masu tsoron Allah ne. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله idan wannan bawa wanda yake kira ya zuwa ga Allah yaso an yakuna fi ayunin nasi jalila yaso ya zamanto shi mai matsayi ne mai girma ne a wajen idanuwan mutane wa fi qulubihim muhiban zamanto a cikin zukatan iya da kwarshini wa ilaihim habiban ya zamanto ya nemi son su ne ya zamanto masoyi ne masoyinsu ne wa an ya kuna fihim muta'an ya kasance a cikinsu za a mai biyayya likai ya tammu bihi domin ya siyi koyami da shi wa ya tafu asarar rasul sallallahu alaihi wasallam su bibiyi gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala yadayhi amsa hannuwan shi lam yadurruhu zalika wannan bai ya cutar da shi mun gane ko domin duk ƙarshen abin da yake yi zuwa ga mene zuwa ga abu Allah madaukake abu manzo sallallahu alaihi wasallam bal yuhmad alaihi irin wannan tabi'a ana mata ana yin godiya akanta ana mishi godiya li'annahu da'in ila Allah domin shi mai kira ne zuwa ga Allah yuhibbu an yuta'a wa yu'bad iya san abu awa Allah madaukake biyayya a bauta mishi wa yuwahhad iya san a kadaitar da Allah madaukaki da bauta fa huwa yuhibbu ma yakunu aunan ala zalik iya san abin da zai taimaka mishi ne a bisa ciwa wannan munuha da guri wa mawsilan ilayhi wanda ya zama to kamar tsani ne wanda zai sadar da shi ya tabbatar da da munuwar shi ولهذا دليل هكذا أن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى عباده دليل هكذا أن الله مدوككي wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka ya tunatar da bayan shi alladhina ikhtassahum li nafsi wanda Allah madaukaki yake bance ya keɓantar da su da karan kanshi wa asna alaihim ya yabe su fi tanzilihi a cikin alkur'anin shi mai girma wa ahsana jaza'ahum ya kyautata musu sakamako ko lada yawmal yawma liqa'ihi ranar da za su gamu da shi fa zakkarahum bi ahsani a'malihim fa zakkarahum bi ahsani a'malihim sai Allah ya ambace su da mafi kyawun ayyukansu wa ausafihim ya ambace su da kyawawan kamanninsu sun makala sannan ya ce wallazi na ya ƙuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama shine Allah madaukake ya ce wallazina wanda za su gaji aljannal firdaus suna ciki sune wa hakanan sune alladhina yaquluna wanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hab lana min azwajina wa dhurriyyatina kamana kyauta game da matanmu da diyanmu qurrata a'yunin wa'anda za su faranta mana gani ba ba iyalan ko diyan da za su sanya ma bakin ciki ba kaga ka samu farin ciki domin ka samu mata da ƴaƴa wanda za su bautawa Allah madaukaki su kasance suna kan tafarki na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu shugabanni ne na masu tsoron Allah wa thumma qala wallazina yaquluna hakanan da wa'anda suke cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina shine ko fasaluhu an yuqirra aynuhum bi ta'ati azwaji sai suka roki Allah madaukaki ya farantar da ransu da ganinsu ya tabbatar da ganinsu bi ta'ati azwajihim da biyayyar matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu lahu subhana shi wanda ya zama to ya tsarkaka daga dukkan tawaya shine Allah madaukaki wa an yasurra qulubihim qulubahum ya farantar da zukatansu bittiba'il muttaqin da bin masu tsoron Allah lahum gare su ala ta'atihi a samu shi da'a wa ubudiyatihi da bautar shi fa innal imam wal mu'tan domin shugaba limami da wanda ake da yake bi muta'awan muta'awina ne ala ta'ati mutane ne wanda suke taimakon juna a bisa yi wa Allah madaukaki da'a wa inna ma sa'aluhu ma yata'awanuna bihi al muttaqin sun roƙi Allah maɗaukaki abinda za su yi taimakekeniya da shi na masu tsoron Allah ala maradatihi wa ta'ati afsa neman yarda Allah maɗaukaki da mishi biyayya wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din shine kiran da suke zuwa ga Allah maɗaukaki da shugabancin su a cikin addini allati assasaha as-sabru wal yaqin wanda haƙuri ne da ya ne ya gina wannan wannan shugabanci ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu sannan muka sanya daga cikin su a'imma wasu shugabanni yahduna bi amrina wanda suke shiryarsuwa ya zuwa tafarkin mu da umarnin mu lamma sabaru amma lokacin da suka yi haƙuri sun kira an kiya sun kira an kiya ba su bari ba kira dai suke kira dai suke har Allah maɗaukaki ya ƙaddara musu karbuwa wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance mutane ne wanda suke da cikakken yakini da ayoyin mu ayoyi kauniya ko kuma shar'iyya su'aluhum roƙon su da suka yi an yaj'alahum a'immatan lil muttaqin cewa Allah ya sanya su shugabanni na masu tsoron Allah وسؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعون بالعلوم النافعة شيني روقان da suke Allah ya shiryar da su Allah ya datar da su Allah ya musu ni'ima akan su da ilimi mai amfani wal a'mal salihah da ayyuka nagari zahiran wa batinan abinda yake a bayyane da abinda yake boye na zukata allati la tatimmu al imamatu illa biha wanda shugabanci bai ya cika sai da ita ina ga lokaci ya zo kuma gabar ta kusa karewa daidai sai dai duk da haka za mu tsaya na abin da muka wade daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك